أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ انظري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا من سفر بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا muka inda annabi Musa ya gamu da imamu Khidiru kuma ya nemi cewa ya bi shi ya almajirantaka gare shi ya kafa mai sharadi duk da cewa ya ce mishi ba zai iya haƙuri da shi ba to amma ya alkawali cewa zai iya ya kafa mai sharadi guda shine kada ya ya tambaye shi duk abin da ga yayi ya jira zai ba shi bayani daga baya to ya ɗauki alkawali amma ka amanta shi annabi musa shine mai kula da shari'a shi kuma imamu hadiru yana kula da ilimin baɗini na hakika da haka ya san wani abu wanda annabi musa bai sani ba ga wasu abubuwa waɗanda allah ya sanar da shi imamu hadiru bai san da annabi musa ba da haka shi zai yi abun da yake ya san halal ne tun da allah ya tsinkayar da shi sirrin da ke nan kuma allah umarce shi shi kuma annabi musa ba zai iya shiru ba saboda ya zo don ya gina shari'a duk abu da zai kawo da shari'a ko ya karya ta ba zai iya haƙuri ba ya kyali to amma da an yi alkawali an fara tafiya suna tafiya bakin teku da za a shiga jirgi da a tsallaka teku zuwa inda za a sai ga masu jirgi suka nemi a shigar da su a kawo kuɗi ba kuɗi sai suka gane imamu khadiru suna gani ne sai suka ce a tutun na aka raba kallawa ne ku shiga aka ɗauke su kyauta ana kaiwa tsakiyar teku sai khadiru ya an shiga tari sai ya huskace jirgi kuma ƙasa wajen inda ruwa ka shiga ilai allah ya taimaka ruwa ba su shiga cikin jirgin kuma ga wannan amma allon da ya huskace kuma sai jefa cikin gulbi madadin ya aji abin su ba su gyara to kamata annabi Musa ya cika alkawali ya shiru kada ya ce mashi komai kai ya tambaye shi to amma kuma tunda ba daidai bane an maka alkhairi kai kuma ka irin wannan sakamako sai ce a ya mutane za su ɗauko mu kyauta saboda sun mutunta mu a zo tsakiyar teku ka huskace musu jirgi hakika wannan abu abu ne mai munin gaske sai ce a'a ka manta dama na ce maka ba ka yi haƙuri tare da ni ya ce wai kai na manta amma dai kakka riƙe ni da mantuwa sannan kuma kada ka tsananta min al'amari cikin tahiya da kai ya kamata ka zama kai kuma mai sa musamaha tsakanina da kai ya ce to mu tahi fandalaka bayan an sauka jirgi sai suka ci gaba da tafiya ba da huruji imamin safina bayan sun fito jirgi suna tafe hata ya zalake ya gulaman har sai da sun hagamu da yaro faƙata lahu sai annabi halur ya kashe yaron nan wasu sun ce ka da shi ya yanke wasu sun ka ce a kan shi kawai ya rika ya balle haka wasu ka ce a kama shi ne kafafun ya buga shi ga bango ala kullum da ya kashe yaro kuma yaro na wasa kuma yaron nan bai wuce dan shekara goma ba da haka yaro bai balaga ba kuma ko ya balaga to biye mai dan mi zai zo ya kashe shi wajada gulam wajada gilmana suka samu yara yal'abuna suna wasa fa akhadha al-khadir gulaman sai hadiru ya kama wani yaro huwa ajmaluhum shine mafi kyawun yaran nan wa qatalahu ya kashe shi wasun ci dabahu bisikin ya kwantar da shi ya yanke shi da wuka wasu ka ce a'a qala'a ra'sahu ya kaba kan ya ballakan aw daraba ra'sahu aljidar suka ce a kawahu da ya kama ya kwada kai ne gaban gokan ya wace ala kulli halin قتله الخضر وهو غلام لم يبلغ الحلم حلما yace ala kulli da ko aka yi haliru ya kashe yaron nan yaro ne karami bai isa mawarki ba hadha kabiratun fi shari'a a shari'a a kashe wanda bai ji bai gani ba to mugun laihi ne wa Musa hamilu shari'ati ga ko Musa shine wanda yake dauke da shari'a haƙƙin shi ne ya kare shari'a Allah subhanahu wata'ala to ga an karya shari'a da haka haƙƙin Musa ne ya yi magana ƙala lahu sai Musa ya ce mishi aqatalta nafsan yanzu haliru kana kashe rai zakiyatan mai tsalki bai ghairi nafsin ba da ya kashe wani rai ba laqad jita shay'an nukura kai haƙiƙa ka zo da abu mai muni har ya na harko muni tun da shi wannan kirikiri ga rai ya hita in kana haza faƙadar ta kamta shay'an kabiran in dai haka ya kasance kuma ya kasance haƙiƙa malam ka yi babban laihi don ka kashe rai ba gai da ba saman ƙala alam a ƙullaka innaka lan tastati'a ma'i sabra to kaga shi ma nan ya fara tsauri can cewa ya kala alam aqul innaka lan tastati'a mai sabra nan ku ce alam aqul laka innaka kaga tsauri ya karu alam aqul laka shin ashe ban faɗa maka ba nace innaka kai din nan lan tastati'a mai sabra ba ka yi hakurin zama da ni kala in sa'altuka an shay'in ba da ha bala tusahibni kad balagata min laduni uthura ƙala ya ce kai na ƙara mantuwa ai na mance da na ce ba ni magana ƙala ya ce in sa'altuka to yanzu dai ga wata malam in na koma tambayar ka an shay'in ga wani abu da ka yi ba da ha bayan wannan to falatu sahibni kada ka koma abutaka da ni shehu ya ce istahaya musa musa ya ji kunya lamma sa'ala marratayn istahaya ma'a ragabati fi soba da ya koma tambaya ce karo na biyu to sai kunya ta kama shi cewa afishin wani alkawali na karya ɗazun yanzu kuma na koma karya alkawali to sai ya ji kunya ma'ara gaba ta yi so ba tare da kwaɗayin shi a cikin abotaka da hadiru tun ai Allah ne ya turo shi cewa ya zo ya karatu to kunya da ya ji faƙala lusai ce bai to in sa'altuka an shi in ba da haza in na koma tambayar ka wani abu bayan wannan faɗaruduni ka kore ni zan ta yin baka wuri kada balagata uzuran min laduni ka kai matukar uzuri daga wajena ka dai hankuri da ni kuma na gode Allah saka da alkhairi amma zan kiyaye to yan habban kiyaye ba to ka sallame ni fan talaka hatta idza ataya ahla qaryatin istadama ahlaha fa bawan yudayifuhuma فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا يا قوم من جوا فانطلقا سكا شكبا تفيا حتى إذا أتيا حسيد سكا زوم أهل قرية متانا ونقري سوني قرين أنطاكيا استطاع ما أهلها sai suka nemi mutanen garin nan su ba su abinci su ba su masauki ɗaliban diyafata min ahlul balad suka nemi diyafa daga mutanen nan a ba su masauki a ba su abinci fa'abau an yi dayifuhuma sai suka ƙi saukar da su su karɓi bakuncinsu a yi mana wuhumal asha suka hana musu abincin dare fa ba ta ɗawuye ni suka kwana naɗe da ciki suna fama da yawa falamma asuba ko suka waye gari suna zagaye gari fa wajada fiha jidaran sai suka samu wani bango irtifa'uhu mi'atu dhira'in kamun shi sama kamu ɗari yuridu an yanqadda ya kusa ya faɗi fa qamahu sai khadru kawai ya dafa shi sai ya miƙe ya fasa faɗuwa shi bangon akhadahu al-khadru bi yadihi hadru ya rika bangon nan da hannu ne wa qawwamahu ya daidaita shi ta saka ba hayar daidaita sai annabi Musa kala da wace bashi ka gani laushi ta inda ka so lattakhatta alaihi ajran da jingaza kai su baka lada in suka ba mu jingana sai mu mu ci abinci da shi tunda ba su da mutunci sun hana muna abin da za mu ci ga aiki ya samu sai su biya mu mu sai abinci mu ci ya ce to ka koma halinka hawala'i ahlu baldatin mana'un al'asha waɗannan mutanen gari da suka hana muna abincin darajiya ta amadu lahum majanan za ka yi masu aiki kyauta la ba sa an tas'alahum an ajiyar amurka ni ina ganin babu laihi yanzu ka nemi su biya ka lada aikin da kai sai mu taimaci abinci ka kamar babu laihi ko ƙala haza firaku baini wa bainik sau na biyu ka bi tawili ba lam tastaɗi alaihi sabra ƙala ya ce to ka koma mahalinka kuma ka ce in ka koma in kore ka to haza firaku baini wa bainika wannan shine rabuwa tsakanina da kai kunta sharadata kayan makanka kuntu sharadatu alaika na gitta maka sharadi Allah tas'alani an shay'in Allah tas'alani an shay'in kakka tambaye ni komi wa anta la tasbiru an su'ali kai ko na ganka baka yi hakuri zan baka sa baki ka tambaye ni ba fa haza firaqu bayni wa bayni wannan shine rabuwa tsakanina da kai nabiyyun mursalun kaga annabi Musa annabi ne kuma manzo abun aikowa faraqahu shehuhu amma shehi ne ya rabu da shi lamma khalafa shardahu yayin da ya saba sharadin da ya ginta mashi haza dalilun wannan shine dalili ala anna ahlal lahi cewa su waliyai la yushabuna ba abutaka da su a kwashe lahiya illa bi salbil iradati sai da sonci taka irada wata salib da miƙa musu baya ga baki ɗaya saboda abun da baka sani ba ne kake so a sanar da kai to yan ka tsaya gaddama ko ka zo ba da gaske ba ai babu ran da shi kanshi zai saki jiki ya amince maka ya bulbula maka ilimin shi kaga inda al-muallim wa tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama cewa likita da malami idan ba a girmama su ba to ba za su yi nasiha ba ga irin aikin su in dai har ka rena malam to kai haƙuri ko da jahilcinka in ka rena likita kai haƙuri da ciwonka ba dole bane sai an warkar da kai ya ce amma duk da haka kahin in kore ka sa'o na biyuka da sanu zan baka labari bi tawili fassara malam tastaɗi alaihi sabran abunda baka samu ikon hankuri gare shi ba ai cewa ni ka bari hatta uhudus laka bin zikira ka yi haƙuri zan maka bayani to abin da ka kasa haƙuri bari in maka sai ka ce ka bani wuri ha huwa ma ya ha huwa ma yu'awwalu lahu ma lam yastati an yasbira alaihi yace to gashi ha huwa gashi yu'awwalu lahu ya neme shi bayani na ma lam yastati an yasbira alaihi zai mai bayanin abun da ya kasa haƙuri a kan shi wa min asrarin Allah tabaraka wata'ala yana daga asirran Allah tabaraka wata'ala annal murida shi muridi almajiri walau balaga ma balaga min alkamali wal ilmi ko kaka ya kai ko ya kai duk inda ya kai wurin kamala da ilimi idza hadara inda shaykhihi in ya hadarta wurin shaykhi ne rubbama yuhjabu anhu rubbama yuhjabu amma kana ya'lam da yawa yana yiwuwa a ruhe mashi abin da da ya san shi to amma saboda girman shehi ne da girman malamin nan nashi sai haiba ta kama shi sai ya zama ya mance da abin da yake ya riga ya san shi sai in shehi ya mai bayani sai ka aiko haka yake sai ba a ci gaba da bayani saboda kaza da kaza da kaza amma can da sai Allah ruhe mai saboda ya samu albarka ilimin wannan shugaban nashi Musa istashkala thalasa masaila kaga tsakanin Musa da annabi Haliru annabi Haliru ba imamu Haliru kai dan ba annabi bane imamu Haliru yayi abubuwa guda uku ko wani ɗaya annabi Musa ya ga kamar ba a kyauta ba abin ya zamo rikici to amma shi ma ya yi kowane ɗaya daga cikin guda uku nan shi annabi Musa shi kanshi ya yi su to tun da ya yi ai bai kamata ya ma wani musulmi da ya yi ba to amma saboda haiba da kuma dai ƙa'ida ya zo bida to sai Allah ya mantar da shi cewa abun nan da ya ce bai da kyau shi ya fara aikata shi kullaha waqa'at fihi duka abubuwan guda uku sun auku ga adabi Musa awwalan kaga da farko istashkala harkar safinati ya ga rikici na fashe jirgi da aka yi wa khafa min al-garaqi ya ji tsoron nucewa waɗanda a cikin jirgin nan to kaga nasiya Musa annabi Musa ya mance da cewa jewa mutum cikin gulbi bai sa ya nuce shi da yana jariri da an ka ce an ka kawo akwati an ka sa shi an ka jewa shi teku nucewa yi to tun ne an jewa shi jariri bai nuce balle da tijawa to ashe tun ne yasa ana shiga gulbi cikin akwati wadda ba ruhuwa ba kuma a hita lahiya to ai bai kamata ya ma annabi haliru bai kamata ma imamu haliru gaddama ba to shi da sai tuna mai ya ce kai da an ka jefa ka cikin gulbi cikin akwati nucewa kai halan nasiya musa da musa ya mata annahu shi hina wulida sanda an kahe shi ulqiya fil bahri an jefa shi cikin gulbi wa hafizahu Allah min al-garaki Allah ya tsare shi daga daga ducewa man qadara ala hadha wanda ya samu ikon tsare jariri cikin akwati cikin teku qadirun ala an yahfaza safiyata bil garaki yana iya ya tsare jirgin ruwa ya zamba ta dutse ba ولكنه بحضرة شيخه نسيا sai dai saboda yana gaban shehi na khadiru ya manta da cewa ai shi ma ya gamu da irin wannan kuma ba abin da ya same shi wato in an haihi ɗa namiji ga lokacin sai a yanke kuma da an gama ci da ciki sai a samu ta diba gari ta donga dibawa har ran da an ka haihu to da aka yi cikin musa tun da allah ya nuna sai an haihe shi sai ya zama ba a gane ma akwai alamar ciki ba to amma akwai wata duba gari wadda ka abota da mahaifiyar annabi Musa to tana shigowa an haihe shi sai ga duba gari sai ta jewa cikin tanda bayan sun hita sai Allah ya ce mata ta samu akwati a sa shi ciki a ce gulbi a jewa kar ta damu Allah zai tsare shi kuma zai dawo mata da abunta to aka ce aka jewa shi ce kudin nan Fir'auna ya toshe iska shi da sauran jama'a ta sai ga ruwa sun koro akwati ba iyaka ta yanke ya raba ko to ga musa an kawo mai shi yanke in ya isa aka zo a kwace da buɗa sai ga yaro yana tsutsan nono ga hannu hankalin fir'auna ya tashi ya ce a taya a kashe shi ƙila wata ce cikin banu isra'ila ta haihe shi ta jeho cikin ruwa a yanke to akwai mata ta asiya kusa dama duk wani jabbari mata ta ka juya shi galiban mijin hajiya ne ya ce a taya a kashe hajiya ta ce a'a la ta katulu ko kusa to ta ga jama'a sai ta ce a sa'ayyan fa'ana inda ba ta ta ce ka ai ba ai to amma dan ta ruha bai asirce ya kusa an hannu ka san ba ka haihuwa ban haihuwa to mu rike shi mana da yace to danki ne ta ce idana ne shike da sai yaro ya ƙara mutunci fir'auna har da ya mishi wasa da komai da tawai aka samo mai mashi mai bashi nono yake an san nonon kuwa sai da yan uwa ta ce akwai wata mata ita duk yaro bai kin shan nononta ta taho da mahaifiyar annabi musa a cewa wata mata ce mai taimako da ba shi nono ya karɓi nonon uwatai fir'auna ya ce ce ko ɗanki ne ta ce aini haka allah ya ni ƙamshin nono garan duk yaro na son nono ya ce shi kidan ta yi da shi gidan ki can ki ba shi nono sai dai a zo lokaci a kawo shi fir'auna ya ga ɗanai ya kawo alheri ya bata ministoci kuma kowa so ya kai fir'auna ya ga cewa ana su ɗan ɗan asiya sai a yi taimata alheri a yi taimata alheri da ya girbe ya dawo gidan uba ne wai fir'auna ya hau dawakin fir'auna ya sa tuhahi ne ya komi to shine an ka tuna mai kai da kana jariri da ka shiga ruwa cikin akwati nucewa kai to sai na biyu ya ce aka talta nafsan zakiyatan bigairi nafsin ka kashe rai mai tsarki ba ta yi ma komi ba to shi ma musa ya taɓa kashe wani daga zo raba faɗa fawa kaza ho musa faƙaza alai su banu isra'ila sun zama bayan ƙibɗawa to wani bakibda ya ce ya ce ya zo suka kama mutane dan uwan annabi Musa ya yi icce tsoho sai bakibda ya zo ya ce sai ya anshi iccen nan kuma shi zai doka ya kai gidan sarki kuma ba ko kwabo kuma in ya ƙe shaka shi ana wannan artabu sai ga annabi Musa ya zo sai ya ce kai rabu da bawa Allah da icce ne mana sai ya ce to ai ma yanzu kai zan dora ma ai dangin ku ne in fir'aul bai mu musan kai dan uwansu ne zan ɗora maka to abu ya zama dai faɗa musa ta yi ɗan bugai kaɗan ɗan haka da yake mai sai faɗi shi ko sai mutu to kai da ka kashe wancan miye ma ko kashe ka an ka yi haka ya kamata ce mishi a gani ya ce wa ƙalahu haza kashe mutum ba dalili ya auku ga annabin musa wala ma a taliba da yana to sai inda ya ce da ka taya masu da bango mai hana ku yi jinga a biya ka to sanda ya tahi da bayan ya kashe mutumin nan gobe ba a san wanda ya kashe shi ba ya sake hitowa ya iskara ta kaddama da wani shi wannan sai ya ce musa ka taimake ni to ya zo abinka da matsoraci ya zo kaga ba da zuwa zai buge ba kibde ba ya zo dan yi dubara haka sai ce musa ya da kashe mutum jiya haka nan ka so ka kashe ni yau ma ka ganka dai kai mabannaci ne ba ka so ka zama sai wanga ya sheka ya ce ashe musa kashe mutumin jiya sai an ka zanna mitin ana cikin mitin ya za a kamo musa a kashe sai wani muminin alifar auna sai ya sonce jiki cikin ministoci ya ta ya tabiɗa shi ya tabiɗa ya gan shi ya ce maza maza ka bar garin nan idan an jima ta aka tashi mitin duk inda kake kashe kaza a yi maza maza bina ya gwada mai hayan madayana dama nan iyakar ƙasar misira ba ta da nisa kwarai da ya zo bai san hanya ba sai wani ya zo da akwai ya ce koro mani ashe jibrila ne koro mani sai yana kora mai akwai yana sai ga sun gangaro sun kawo madayana sun zo mashaya sai ga yan mata guda biyu suna keɓe dabbobin su ba su gomozo da mutane sai ta ce ya ba ku shiga ku sha ruwa suka ce a mu uban mu tsoho ne annabi shu'aibu kuma ya hana mu cuɗanya da maza haka muka zauna sai an gama ban ruwa sannan sai mu zo mu basu to sai ya ce akwai wata rijiya inda yake duci ya taushe wajen mutum arba'in ka ɗoki ducin ya sa hannu guda ɗoki ya sha musu dabbobinsu ga baki ɗaya da ya gama ya ce to sai an jima ya koma gida ya ce ya ce Allah yunwa na kaji Allah ka bani abinci yana nan zane sai ga guda ta zo tana jin kunya tana ruhe kai ta zo ta tsaya ta ce babanmu ya ce ka zo ya baka lada aikin da kai na sha'awa da kai muna to bai son abu ya shi amma kun bai san kowa ba bai san ko ina ba kuma bai da ko kwabo kuma yunwa ya kaji to sai tashi ya bita tana gaba ne sai iska na tura zananta haka da mayahinta sai ce ke yarinya koma baya na in mun zo inda hanya ta rabu ka ce mana in yi dama ko in yi hagu shi kenan suka shiga ba tahiya binan binan binan tsaya mun kawo an ka shiga suka yi labari ya ce kaji kaji abin da ya koron da gida ya ce to ai yanzu ka tsira saboda mulkin fir'auna bai kawo mu ba bai da ikon kama ka to ana nan sai ya ce to sai ita yarinyar ga tacce baba ya kamata ka hutar da mu da kiyo ka ba mutumin ga kiyo yana da ƙarhi kuma amintacce ne ya ce mi amana ƙarhi ne ta ce kaji dutsen da ya ɗoke kaji ko ƙato nawa ka ɗoke shi to amana ta ce da ina gaba na iska na kware ni sai ce in dawo baya ne saboda kada ya ga abin da bayan da gare ba ya ce to ya ɗauke shi suka yi jinga ya mishi kiwo mai awara mishi wannan yarinya din wanda yake kiwon shi ne sadaki to haga in dan a yi aiki ba an shi kuɗi ba kai musa kai ka fara nawa an ka biya ka to tunda ba a biya ka ba kuma ka ka samu annabta to me ni mi allah hina to kaga shine walan ma ta madayana da ya zo madayana wasa kalil bintaini bintai shu'aibin ya sha da ɗaya biyu mata na shu'aibu wa talabahu shu'aibun shu'aibu ya neme shi wa arada an yudayyifahu ya nuhi cewa ya sabkar da shi ba kori ne qala lahu sai ce ma annabi shu'aibu akhasha annaka taqdili ma amiltu li bintaika ina jin tsoron saukar da ni da za kai da abincin da za ka bani ina jin tsoron ya zama lada aikin da ne maɗiyanka ne wa inna qaumun la na'malu shay'an illa lillah mu ko annabawa ne mutane ne wanda ba mu yin komi sai don Allah la na'khudhu al-ujrata min al-makhluqina ba mu an san lada abin da mun kai daga mutane ko daga abun halitta sai dai Allah ya biya mu wal yawma amma gashi ya manci ya kulu wai shine ka cewa laushi talatta hasta alaihi ajara wa inda ka so da ka anshi lada aikin ga da kai to mu mu ma baka san mu ma ba mu an san jinga ba yan ma aiki dan Allah muka yi fa bada al khadiru yu'awwilu lahu ma wa qaminu to nan ne sai haliru ya don ga mashi bayani da fassarar abun da ya auku gare shi kaji kaji kaza kaji kaza kaji kaza to amma kaga ban mamaki zai mamaki to ya an kai haliru ya san tarihi ne tun yana jariri kaga sai ya tabbatar da cewa Allah ne yake sanar da shi sai ce amma safinatu fa kana li masakin ya'maluna fil bahri faratu an ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba yace to bari ka ji bayanin abin da aku gare ni amma safinatu amma dai ita jirgin da kaga na balla allo guda fa kana ta zamo li masakina ga wasu talakawa an ce jirgin sabo ne kuma kyakkyawa duk wurin ba jirgi mai kyawun shi da lahiyar shi to nasu ne su miskinan nan ya amaluna fil bahari suna aiki cikin gulbi kana masakin ya amaluna fil bahari ma inda illa hadhihi safina shi jirgin na wasu miskinai ne wanda ka aikin hito cikin gulbin nan kun ba su da komi sai jirgin ruwan nan guda fa'aratu an a'iba kaga nan fa'aratu ni ba wani ya sani ba kenan faratu an aiba sai na nuhi in aibanta jirgin nan to amma hikima aibanta shi dan sarkin da ka kwata jirage masu lahiya shi ban masu nasu kuma inda nisaran nan ruwa ba su shiga ciki sai ya zama arzikinsu ya dawama bisa ga anshe su ko masu liba su abin za su yi faratu an aiba sai na nuhi in aibanta jirgin nan wa kana warahum nan gabansu akwai malikun sarki ya akudu kulla safinatin salihatin gasban yana kwace dukkan jirgi lahiyayye ya mai da shi nashi kana amamahum malikun akwai wani sarki azzalimi nan gaba inda za su izara a safinatan saliha in ya ga jirgin ruwa mai kyau lahiyayye ga sabaha sai ya kwace ta wai zara afiya fasadan amma in ya ga wata banna da wani aibi ga jirgin nan tarakaha zai batta faƙala alhadiru hadha lauha don haka haliru ya cire wannan allo don ya ce ta masu jirgin ba su da komai sai shi falon mara almalikun safinata da sarkin ne ya ga jirgin nan ra'aha ma'ibatan sai ya ganta tana da aibi fatara ka halahum ya ban musu abu su falama jawaza mahallal malik da suka wuce inda sarkin na azalumi yake raddu safinatum ala halatiha sai suka mai da jirgin nan bisa ga halin da yake mai kyau wa baƙiyar lawa kuma ta wanzu gare su kaga aikin hadu ya zama alkhairi ba sharri ba ne gare su haza kuma wannan ceton jirgi makasudul khidri shine abun nuhin khidru sura yaro wa malgula mufaka na abawa humuminai ne fa khashina an yurhiqahuma dughyanan wa kufra fa arada rabbuka kaga nan ba aratu ba fa arada rabbuka na'am فأرنا أن يبدلهما فأرنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة وأقرب رحما يتي وأما الغلام أما يارو da ka gana kashi fa kana abawahu uwa da uba nashi uwaye ne sun zama muminai ne muminai to kuma in ya girma son da suka mai zai sa su kafirce ma Allah kaga ya zabo bala'i gare su to sai na kashe shi da na kashe shi Allah zai ba su madadin shi na alkhairi kaga shi ba an taimake su faka shi na sai muka ji tsoron an yurhiqahuma ya cilasta musu duguyanan shishki da ƙetar iyaka wa kufuran da kafirci kazalika al-gulam alladhi qatala al-khidr innahu huwa gulamun ra'a alaihi daba al-kufri ya ga alamar dabi'in kafirci ga yaron nan wa abawahu yuhibbanihi hubban kuma uwaye ne suna mugun son shi khashiyal khidru an yartadda bi sababihi sai khidru ya ji tsoron su yi ridda saboda yaron nan faqatalahu shi da sai kashe shi fa kana abawa mu'minai ne uwaye ne sun zamo mu'minai fa khashina sai muka ji tsoro kaga nan ba shi kadai ba har da ubangiji kenan an yurhiqahuma ya tilasa wa duguyanin wa kufran fa aradna sai muka yi nuhi ni da ubangiji saboda wancan fa'aratu an aibaha aibanta ta aibi ne bai dangana ma Allah aibi sai dangana ma kai ne ni nayi nan kuma akwai alkhairi akwai abin da ba kashe yaron nan kaga ai ga zahiri kamar ba alkhairi bane amma kare su daga kafirci da ba su wanda ya yi shi imani da amfani shi kuma alkhairi zaka yace shi da Allah wato wajen laihi shi wajen alkhairi Allah duk abin da ka gani Allah ya yi to amma ba ladabi bane ka dangana ma Allah abu mara kyawu na sai muka nuna an yi baddala huma rabbuhuma ubangijin su ya canza masu kaga bai ce mu canza masu ba ya mai da dukkan alkhairin ga Allah Allah ya nuhin ubangijin su ya canza masu khairan min wanda ya fi shi zakatan tsalki wa qaraba wanda ya fi shi kusan ruhman ga jin kai sai bango wa maljidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥā fa arāda rabbuka an yablughā ashuddahumā wa yastakhrijā kanzahumā raḥmatan min rabbik wa mā fa'altuhu 'an amrī dhalika ta'wīlu mā lam tasdi' 'alayhi sabrā yace to bagana bango ku wa ammal jidaru amma bango fakana ya zamo ligulamaini ga wasu yara su biyu ya timaini marayu fil madina a cikin garin nan wa kana tahtahu kanzun karkashin shi akwai malun dukiya madfunun abun ruhiwa lahuma gare su wa kana abuhuma ubansu ya zamo salihan mutumin kirki amila lahuma ma amila lislahi abihima abun da ya masu na ta da bangon nan ba dan su ba saboda suna ɗiyan mutumin kirki kirkin da ubansu ya yi to shi yasa Allah ya sa shi ya ta da bangon nan don a tsare musu dukiyarsu har su girma fara da rabbuka sai ubangijin ka ya nuhin ta gana tuna alkhairi ne ya ce fara da rabbuka sai ya ban mu Allah gaba ɗaya sai ubangijin ka Allah ya nuhin an yabluga su kai a shuddahu ba mafi tsananin ƙarhinsu wa yastakhrija kanzahuma su fitar da dukiyarsu da kansu duka wannan ya faru rahmatan min rabbika saboda rahama daga ubangijinka Allah ba ni nayi ba haza tawi haza huwa tawil akhir wa ma fa'altu kuma ka sani ba ban yi aikin nan ba duka guda uku an amri daga al'amari na ni kadai a Allah ne ya sani ta inda kai ba ka iya sani الجواب يكفي منه هذا وما فعلت عن امري فقط هذا هو الجواب to duk ma wancan bayanin da ya na jirgi da yaro da bango shehu ya ce duk bata ma taso ba kawai wa ma fa'altu an amri kaga nayi to Allah ya sa yi Allah na kuskure Allah bai kuskure to amma saboda ya natsa mini zuciya tun da yanzu rabuwa za ai shine sai ya gaya mai kaji kaji kaji kaji alayhi salatu wassalam ya ce da Musa ya hankuri da mun kwashi ilimi to amma da bai haƙuri ba abu uku dai mun ka samu inna ma fa'ala ma fa'ala bi amrillahi yayi abun da yayi da koron Allah wa illa in ba dan da Allah ya sa shi ba kaunu safin lil masakin cewa zaman jirgin nan na miskinai wa idza lam yakun fiha aibun gusibat in ba ta da aibi za a kwace wannan kawai la yuzuzu fi shari'ati qalu alwahiya ka zo kawai ka balla allo ka yas to bai halatta ba tun abu ne wanda bai auku ba kuma ba ka ga yana ce to a gaya maka tun da ba mu ga sarkin ba ya ce zai yi to amma tun da Allah ya sa shi to bai laifi ba wal gulamu sagir yaro karami kaunuhu ya'lam annahu sayakunu kafiran la yajuzu lahu an yaqtulahu dan ya san in ya girma kafir cewa zai yi to bai halatta mai ya kashe shi tunda bai girma ba a gani fa ana tawiluhu indi shehu ya ce to ni dai tawilin wannan garan wa ma fa'altuhu an amri shikenan kullu shay'in fa'alahu bi amrillah ba da son zuciyata nayi ba Allah ne ya ce in yi to kaga in Musa na da magana da Allah zai yi kuma ga lokacin ba a ko aiko shi ba balantana ya samu direct connection tsakanin shi da Allah su yi magana ba wallahu shi Allah shehu zai wadi shi ku me yasa ya ce haka nan wallahu Allah indahu amrun zahirun wa amrun batin Allah shina da al'amari zahiri shina da batin hace huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin to Allah kuma shina da zahiri shina da al'amari batini والنبي يكون حامل الشريعة وحامل الحقيقة تارة يحكم بالشريعة وحامل الحقيقة تارة يحكم بالشريعة وتارة يحكم بالأمر الباطن كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في القضية التي قرأناها أمس والنبي شيء النبي يكون نازم وحامل الشريعة وحامل الحقيقة شيء كده شريعة كما شيء كده حقيقة taratan wani lokaci ya hakun bi shari'ati zai hukunci da shari'a tun da ya santa kuma shi ya dauke da ita wa taratan ya hakun bil amrul badin wani lokaci kuma ya samu ya hukunci da al'amari badini tun da shi ya dauke da shi shi a tsakanin Allah da halitta da haka in ya ga dama inda ya kamata a yi shari'a ita za a yi inda ya kamata a yi hukuncin badini shi zai yi kuma da umarnin Allah shehu ya ce kamar yadda ya auku ga kaliyyar jiya wadda muka karanta mai tara littafi ya ce kila wannan kadiyya shehu ya faɗe ta ne a darasin hadisi wanda aka yi a masallaci ko wani wuri daban ƙazafi ha mazala ya hukunci a cikin kadiyya da na gaya muku jiya wa jama'a baina zahiri wal baɗini ya haɗa ya hukunci da zahiri kuma ya hukunci da baɗini cikin kadiyya guda amma fuskoki daban-daban to ga bayanin wuri gulamun tanaza alaihi shakhsani yaro ne aka haifa sai mutane guda biyu suna jayayya kowa na cewa a bashi shi ya cancanta da shi wahidun ausa akhahu wa daya ya ma dan uwa ne wasici ko ya ma dan dan uwa ne ya mishi wasici annahu huwa allazi zana bil jariyati ya ce mishi yarinyar nan mai ciki ni na yi zane da ita ta yi ciki falwala dominu ɗana shi ne in an haihu fale a huzu a hu ɗan uwa ne ya ta ya ansa saboda ɗansu ne shi ya cikin na banza wal'akharu ɗaiku aljariyatu milku abihi ku yangan nan mai ciki ta uba ne ce baiwa uba ne ce kuma sadaka ce ga uba ne to yan an ga ta ya ciki waye ciki uba ne ɗanɗan nan ƙane ne ne da haka zai an sha abu ne shi kuma ce ce ɗanɗan ɗan uwana ne zine da ita to wa addada shi wancan shi da ita ko ku wannan shi da aka kawo ƙara wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara'a annal jariyata wa ma waladat milka abihi sai ya ga cewa da kuyangan nan da ɗan da ta haihuwa dun bayi ne ne mamallaki uba ne ne falamma ata ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala liwaladi malik aljariyati abada tabni zam'ata sai yace ma dan dan mai kuyangan nan shine abatun zam'ata sai ce huwa laka da naka ne tunda baiwa ta ubanka ce da haka dan nan bawan ubanka ne huwa laka ya abada alwaladu lil firash walil ahiril hajaru da in an yi ciki to da na shehida ne tunda ku yanga ubanka ce da na ku ne shi ko wannan ya yi zina sai a sa duci a jehe shi kaga da an yi hukunci da zahiri kenan ya ta ya yi zina an haihu da haka ba a cewa ɗa ne ne wannan da an bisa shehidan mai ita ɗa nasu ne zahiri kenan falamma nazar ilil gulami da manzo Allah ya dubi yaro wara'a shabahan yaga kama bayyana mabayani bil munazi da wannan wanda ka jayayya bi ali bil munazi bi ali wa qasim yaga cewa yaron nan da ake jayayya yayi kama da alu wa qasim abadatamni zam'ata ahu saudata zaujatin nabi sallallahu alaihi wasallam yayi kama da shi wancan da ka cewa ɗana shi ne amma ta hanyar banza sabai to da ya yi kama da shi to in haka ne kaga ba dan uwan saudatu bane hakikatan to amma zahirin shari'a ya ba su saudatu wannan cewa muharraminta ne zahiri muharraminta ne amma baɗini manzo Allah ya duba cewa ba muharraminta bane to nan sai hukunci da baɗini yace masaudatu wannan yaro kakki yadda ki bayyana gare shi ba cikin hijabi ba saboda ba muharramin ki bane ko da yake cikin ku amma ba naku bane amma bai ce bai ce ba shege bane sai dai yace ke saudatu kakki yadda ya ganki ba tare da hijabi ba saboda ba muharramin ki bane kaga da manzo Allah ya hukunci da baɗini can ya hukunci da zahiri kuma duk ya halatta gare shi haka nan mana'ar rasulu sallallahu alaihi wasallam saudata sai manzo Allah ya hana saudatu matar shi an tankashe bata fare hijabinta amma mahadhal gulam gaban wannan yaro ba da ma hakama bayan da harko ya yi hukunci annahu ibnu abiha dan ubanta ne kaga zahiri kenan mana'a sai ya hana ta bi an tattakhidahu mahraman katta rike shi muharraminta lishabahihi bizani saboda ya yi kama da wancan da ya zina to ɗan shi ne to amma shari'a ba ta ba shi ba don haka nan sai ya ce to lalle ɗan uwanku ne amma ba muharramin ki ba kada ke da ki kware hijabi kusa gare shi kuma ba ta yadda suka haɗu ba haza hukumin baina zahir wal baɗin wannan hukunci ne tsakanin zahiri da baɗini zana ahadun wani ya yi zina farafa anhu hadda manzo Allah ya ɗauke mishi a yi mishi haddi li'annahu alima annahu sa'id saboda hasa shi mai arziki ne rashin haddin nan ba zai cutar da shi ba saraka ahadun wani ya yi sata hukunci ne a yanke hannu faqatalahu ya kashe shi a baɗinan ya san dalilin da yasa ya kashe kuma haka Allah ya ce a yi shariba ahadun wani ya sha giya zahiri bulala ya kamata ya mai amma sai manzo Allah fakata da sa a kashe shi hadha al-hukm bil batin wannan shine hukunci da batili wa huwa manzo Allah tarata lokaci ya hukumu ya halatta hukunci bil zahiri da zahiri to ya gama bayanin abin da yasa ya ce shi ga gani ne kawai ya ce ma fa'altu an amri ya gaba da maganar Musa kan ma ya wahal da kai ne amma al-khadir amma shi khidr fa jawabuhu haqiqatan jawabi ne na hakika abin da ya kamata ya ce wa ma fa'altu an amri ba son zuciyata ba ne Allah ya ce in haka shi annabi Musa ya san girman cewa Allah ya ce in yi hadha allazi fa'altu kullan ya ce ma Musa wannan abu da ne duka guda uku nan inda ma huwa amrun min Allah tabaraka wa ta'ala batinun al'amari ne batini Allah ya hore da in yi haka don haka banda ya da zani sai in bi Allah zalika tawilu ma lam tasdi alaihi sabra yace bayanin nan da ne maka to shine fassara abin da ka kasa yin hakuri gare shi tajid fi khitabil khidr qala awwalan cikin jawabin khadiru shehu yace zaka je shi farko yace fa aradtu an aibaha ni sai na nuhi in aibanta jirgin nan ba wanda ya sani ni na nuhi da kai da fa aradtu wa thaniyan na biyu kala ya ce fa'arar na an yi bdilahu mara koma sai muka yi duhi mu kaga ya shigar da ubangiji a ciki wa salisan na kala ya ce fa'ara da rabu ka sai hidda kai ne ya ce ubangijin ka shi ya nuhi ya ƙulul munkiruna munkirai suna cewa innahu shi lamma kala fa'arattu da ya ce fa'arattu an a'ibaha ni na nuhi in aibanta ta hudu ba sai aka yi mai magana fi sirri a asirci a sirri shi Allah ya ce o an talmuridu kai na haka isa wato kai ka nuhin kai la'ana ba ni ba kai ka isa kai ba ni ba in ji kirai ba abin rikawa ba ne in ji kirai an talmuridu la'ana wato kai ka isa kai ka nuhin ma ka yi ba ni ka yi nuhi ba fata daraka da aka sai yin riski ya gyara ɓannar da ya yi faƙala sai ya ce a radina an yi budilahu ba to ni da Allah sai muka nuhi sai Allah ya ce mishi wai a sirri an ta mushariki fi haza kuma shirka za ka yi wato ni da kai kai kenan ka zan mushriki kenan fa kharaja bil al'amr da haka sai ya kakkabe hannuwa ne fa kala yace fa arada rabbuka ya ban mu Allah kaya ne akhiran karshe amma shehu ya ce wannan ba maganar doka bace ba gaskiya bace a'a zai bayanin me yasa yace fa aradtu yace fa aradna yace fa arada rabbuka wa min babil adabi ta huskar ladabi fal khidru qala awwalan shi imam khidru da farko ya ce fa aradtu an aibaha ni nayi ni ne in aibanta ta saboda mi la yuhibbu an yusnida al-aiba ila rabb bai son ya dangana aibi zuwa ga Allah ubangiji subhanahu wataala haza nuqsanun a doke ka jirgi kyauta ka haskare musu kihi jirgi to wannan tawaya ce ba hu jirgi sun doke ka kyauta kuma ka zo ka bata ba jirgi da haka fa asnadahu ila nafsihi sai dangana maka ne fa'arattu an a'iba na nuhin aibanta ta kama kala ibrahimu kama da ibrahim ya ce wa iza maridtu in ne rashin lahiya ni ka abuna tun na aibi ne fa huwa yashfi ni Allah shi ka warkar da ni warkawa alkhairi ne dangana mu Allah cuta ku ya dangana maka ne ai da sa rashin lahiya da warkar da rashin lahiya duk aikin Allah ne kuma ibrahimu ya sa haka amma ya ce in Allah ya sa ni ciwo to Allah bai sa ka ciwo ga ladabi sai dai ka ce in ne rashin lahiya to Allah shi ka bani magani shi warkar da ni lam ya kuli za amra da ni kaga bai ce in Allah ya sa ni ciwo ba lamma ra'al marada sharran asnadahu ila nafsi da ya ga rashin lahiya sharri ne sai dangana maka ne cewa in ne rashin lahiya wa shifa khairan ya ga waraka ba da lafiya alkhairi ne asnadahu ila rabbi sai dangana shi ga ubangiji shi ce fa huwa yashfini wal qadiyatu saniya qadiya ta biyu kale yace fa aradna sai muka yi nuhi lianna hazal qadiyata dan qadiya kashe yaro da canza wanda ya hishi da kare uwa da kafirci jama'a baina sharri wal khairi ta hada sharri da alkhairi fa kale yace aradna mun yi nuhi liyakuna sharru ila al-khidri saboda inda ba daidai ba inda yake sharri to ya doki shi yayi wal khair illa rabbi inda al khair yake Allah yayi wal qadiyya al akhira qadiyya ta karshe wurin ta da bango khairun mahad al khairi ne tsintsatai fa qala da haka yace fa arada rabbuka sai ubangijin ka yaso yayin an yabluga ashuddahuma su kai matukar karfin su wa yastakhrija kanzahuma su fitar da taskarsu rahmatan min rabbika dalika tawilu ba lam tadi alaihi sabra wa yasalunaka an dhil qarnaini qul sa'atlu alaikum minhu dhikra wa yasaluna kuma suna tambayaka an dhil qarnaini ga labarin wannan wanda ka yawon ibada cikin ƙasa har ya kai mahudan rana da mafaɗarta to ismu suna ne al-iskandar walam yakun nabiyya shi ma ba annabi ne ba walaysa huwa iskandar misra ba iskandar na misra wanda ake ce ba kasan na iskandariya to ba shi ba hada iskandarun qabla wannan iskandar ne kahin na misra sa'ihun mai yawo ne a cikin kasashe arabiyun balarabe muslihun mai zuwa gyara halin rayuwa alladhi yabdu annahu min ahli al-yaman wanda ga alama yana bayyana cewa mutane ne daga cikin mutanen yaman la'anna ahlal yaman dan mutanen yaman hum alladhina yatasammuna bil adwa'i da'iman sune waɗanda suna da zu kaza zu kaza zu kaza ko da yaushe kaga zulkifli daga yaman yake haka zulqarnaini shi ma daga yaman yake zu zu zu kasirun fil yaman akwai masu zu kaza zu kaza zu kaza da yawa a yaman suna tambaye ka labarin zilƙarnaini ƙulce musu atalu alaikum min wa zikiran zan ba ku labarin zulƙarnaini inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa inna mu makanna mun ba shi tabbatan mulki fil ardi a cikin ƙasa bi tashili sirri da hore mishi tafiya wa atainahu muka ba shi sababa hanyar tabbatar da komi min kulli shay'in daga kowane abu ya hataju ilaihi wanda yake bukata salaka dariqa sai ya shiga hanya ila al-maghrib zuwa mahwadan rana hatta ya za balaga magriban shamsi sai da yake mahwadan rana ai mawdi a gurubiya inda rana ka faduwa ganin ido waje da ha sai ya same ta ta garubu tana faɗuwa fi ainin cikin wata idaniyar ruwa hamiatin mai taɓo baƙi wa gurubu ha to faɗuwar rana fil aini ga ido ne ganin ta faɗi amma in ba don haka ba inda kuke sallah a zuhur to wasu lokacin suke asuba wasu suna isha'i wasu suna la'asar wasu nan suke magariba kuma don rana ga guda ce ai fi ra'ayi al'aini faduwar ta ga ganin ido wa illa in ba don haka ba fahiyar rana a azabu minar duniya ta hi duniya faɗi da girma tsohuwar biliyan nawa ma za a ce da ya zo ta iya iska tana faduwa a wannan wuri wa waje da sai ya samu kauman mutane kafirin inda haurin idaniyar ruwan nan da ƙasa bai baki inda ita rana ka faduwa ƙulina ya zalƙar ne ni imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna ƙulna muka ce mishi ta huska ilhami ya zalƙar ne ni imma an tu'azziba alqawma bil qatl imma dai ka yi mutanen azaba da kakkashe su duka wa imma an tattafi bi husna ko karkire babbi kyakkyawan abu daga cikinsu kala amma man zalama fa sawfa nu'adhibuhu summa yuraddu ila rabbih fa yu'adhibuhu azaban nukra kala yace amma man zalama amma wanda ya zalunci bi shirki da shirka fa sawfa nu'adhibuhu da sannu za mu mashi azaba shi da za mu kashe shi sun mai raddu sannan a mai sai ila rabbi zuwa ubangiji ne gobe kiyama fa yu'adhibu ya mai azaba azaban azaba nukuran maimuni wa amma mana man wa amila salihan falahu jazaa'ul husni wa sanaqulu lahu min amrina yusra wa amma man amana amma ne ba da gaskiya da Allah cikin su wa amila salihan aiki mai kyau falahu jazaa'ul husna shi ne sakamakon aljanna wasa na ƙuri lahu kuma za mu gaya mishi yusran abu mai sauƙi min amrina daga al'amarinmu sun mata ba a sababa sannan ya ci gaba da tafiya zuwa inda rana ka hitowa hatta idza balaga matsali shamsi waje da ha ta tsalo ala ƙaumin lamnaja allahu min duniya sitira ya ci gaba da tafiya har sai da ya kai inda rana ka bullowa sai ya same ta tana bullowa ga wasu mutane suka ce humus zinji su ne wai baka hwata ga cewarsu lamar ji Allah min duna sitiran ba mu sa masu wani sutura ba min duna ha koma bayan ita ranar nan ba su da tufafi ba wani abin da ka ruhe su kazalik al'amur al'amarin nan kazalika aika ba kulna yadda muka faɗi haka yake waka da haɗina mun kewaye bi maladaihi da abin da aga zulkar ne ni na kayayyaki na aiki da kuma runduna mun kewaye ilmin sani da shi sun martaba a sababa sannan ya ci gaba da tafiya hatta idza balaga bayna suddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla ya ci gaba da tafiya har sai da ya kai tsakanin duwatsun nan guda biyu wanda yake shine iyakar ƙasar turk saddahu ma zulkarnain shi ya zo ya taushe wannan da duki da wannan sai ya masu daciya ya yi masu dam ya tara bakin wurin wanda yake su waɗancan ya juj da majuj ba su ya tsallakowa kuma bangon nan bai huduwa gare su sai muka samu sai ya samu wasu mutane la ya kadu da ya fukahu da kaulan ba su kusanta su fahimci zance ƙalu sai jaba suka ce mishi ya zalƙarnin ya kai zalƙarnin inna ya juja wa majuja ƙabilar ya juja da majuja ƙabila ta ne a jami'a ta ne ƙabila ce guda biyu wanda ke ba larabawa ba waɗannan ƙabilu guda biyu mufsidu na fil'ardi masu ɓanna ne cikin ƙasa bin nahabi da kwashe dukiyar mutane walbagai da zalunci inda hurujim ya fito wasu fahal da ja'alu laka kharajan ko za mu sa maka jinga ala an taj'ala bainana baina musuddan ka sa abin da zai dace tsakaninmu da su fala yaslu da ilina zan ba su ya saduwa da mu dan mu huta da sharrin su nawa za mu baka ka dace tsakaninmu da su qala ma makkanni fihi rabbi khair fa'inuni bi quwwati naj'al bainakum wa bainahum radma ƙala zulƙarnaini ya ce ma makanni fihi rabbi abinda Allah ya mallaka mai tabbatar mani khairun min harjikun ya fi alkhairi bisa ga jingar da za ku bani ku dai fa'ilu ni bi kuwatin ku taimake ni da ƙarfi liba duk abin da na nema ku zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yi wannan bango wanda zai datsa tsakaninku da su ku taimake ni bi jiddin wajtihadin aj'alni ku zan sanya raddaman abinda zai zama wa mai tsarewa bainakum wa bainahum tsakaninku da su atuni zubaral hadidi hatta idza sawa bainas sadafaini qala fuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrik alayhi qitra فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نكبا قال هذا رحبة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا yace ku taimake ni da ƙarfi wanda za mu shiga tsakaninku da su mu dace a tuni zubar alhadidi ku bani guntattakin ƙarhi fa'atawo biya suka zo mai da gwantattakin ƙarahuna faja albaina saddaini sai ya yi masu darni na ƙarhi tsakanin wannan daciya da wannan wannan duci da wannan duci sai ya darni na ƙarhi hatta mala'u har ya cika wannan tsakanin wa ta bil hadabi sai ya zo da itace wal fahmi da gawai hatta ya za sawa har sai da ya daidaita bayanan sadafai da tsakanin guda biyu nan da ya da wannan da wani inda ya dace su kala sai ce umfuku ai adrimuhu naran au adrimuhu naran ku hura mashi wuta wa kala ya ce umfuku ku busa shine ku hura wutan ai zuga zugi an fi ku busa shine ku hura wutan nan fasaru yanfihuna sai suka shiga suna hura wutan nan suna yin zuga zugi saboda iska ya hura wutan nan ita kuma wutan nan ta narke karhen nan hatta ya zaja alahu har sai da ya mai da bakin karhe naran ya koma kan nari kamar wuta ai hatta sarar hadidu kullum mislan nari har sai da bakin karhen nan dukan shi ya koma kamar wuta ƙala sai ce a tuni kidaran to ku ba ni ruwan gaci ko karhe baki ya koma ruwa ya zama kidiru to amma dai asalin shine na gaci ku kawo mani ruwa na gaci ofrik alaihi kidiran in zuba mishi ruwan gaci ay atawhu bil kidiri suka kawo mishi ruwan gaci fa afrakahu ya zuba shi alal hadidi ga bakin karhen nan wa huwa narun yana wuta fasara shay'an wahidan sai zama abu guda a nan gari akwai can wajen bypass wajen ja'izo hotel da kuma in ka zo nan gaba-gaba haka wajen dolido akwai wata ma'aikata ta 'ya'yan dodo mai hatsi nan za ka zo ka ga tukunya sai ka ji tsoron allah ya kama ka ga alamar jahannama ga ta kirikiri ƙarahuna ne za a zo a sa cikin tukunyan nan a donga zuga zugi a donga zuga zugi sai sun koma jawur sai su koma ruwa ruwa dai wanga ruwa za a ga ruwan wuta wuta ce gata amma kun bakin karhen ne to dama an yi irin abin da magurji na injinin nika wannan mai haƙuri na an yi shi tukunya tukunya sai a zo ruwan nan za a zuba sai a ruhi zuwa an jima da an buɗe sai ga bakin karhe ya koma shi kuma ba abin da za a yi ya koma ya balle ko ya wani abu to irin shi ne kaga an zo da bakin karhe ko an zo daga ci amma an narke ya koma ruwa to dama an yi danni na bakin ƙarhe to idan aka ta zuba ruwan nan aka ta zuba ruwan nan har ya zo ya game wannan dangar da an ka yi kaga ba ta huduwa ba ta kauduwa to idan haka ya musu da ya musu din nan fa masdawu an yazharu ba samu ikon da za su tsallako shi ba wa mastadau lahu naqaba kun ba samu damar su huda shi ba balantana su hidu ba su iya kare shi ba su tsallaka shi kun bai huduwa kala sai ya ce masu haza yin wannan daciya da ne maku tsakaninku da su rahmatun min rabbi rahama ce da ni'ima daga ubangiji na ba ƙoƙari na ba ne za ku zanna ku huta da su daga yanzu har zuwa lokacin da allah ya hukunta in an kai lokacin fai za jawa da rabbi in lokacin alƙawalin ubangiji na wanda za su hito ya yi ja'alahu dakkan Allah zai mai da shi daddakakke zai ba su iko su rosa shi kuma Allah ya sa kawai su iske ya roshe da kai ne Allah ya roshe musu sai su dawo su ci gaba da abin da suke yi inda ma arada khurujahum bilailin dakka hada sadda lokacin da Allah ya so fitar su cikin dare sai ku wannan abin ya roshe sai suka shigo cikin mutane suka dunga cuta ba abin da basu yi ba wa kada wa'adu rabbi haqqa alƙawalin fitowarsu da ubangiji na yi ya zamo matabbaci kuma zamanin badul abbas an ce wannan abin da ya roshe kuma sun zo sun yi ta'adi ƙasar laraba sun kai kowane mulkin laraba ga baki daya alhamdulillah
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu waɗanda ake yantawa cikin sa domin albarkan manzon Allah da shehu فاتحة صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين